wannan shine unwanin darasi ku duba ku gani taqsimul fi'li bi'tibari zamani shine unwani an kace unwani ma'ana kanu labaru taqsimul fi'l bi'tibari zamani abinda aka ce ma fi'l shine aiki kowane yare akwai aiki to kalma aiki a kowane yare da yadda take karkasuwa to a larabci fi'ili ya kasu gida uku ne amma sai ce bi itibari zamani inda zan tambaye ka ila kam yanqasimul fi'il ma'ana shi da hausa shine fi'ili so nawa ya karkasu wai kawai sai ce yanqasimul fi'ilu ila thalathati aqsam ma'ana yanqasimu ila thalathati aqsam ya kasu kashi uku to dole sai an sa kaidi a larabci akwai karkasun fi'ili daban-daban akwai taqsimul fi'li bi itibari zamanihi akwai taqsimul fi'li bi itibari jumud wa wa tasrif akwai taqsimul fi'li bi itibari ta'addi wal luzum da yawa ne to tunda suna da yawa zamu fara da guda zamu fara da taqsimul fi'li bi itibari zamanihi karkasun aiki in an yi la'akari da lokacinsa kenan da zan tambaye ka ilakan min qasimul fi'l kai sai ka tambaye ni kafin ka ba da amsa sai ka ce bi ayi ittiba ma'ana in an yi la'akari da menene in an yi la'akari da lokacinsa ne to sai ka ba da amsa kenan duk wanda zai tambaye ka ilakan min qasimul fi'l bai gama tambayar ba sai ka tambaye shi me yake nufi sai ka ce kana nuhin lokacinsa to shi ne sai ka ce fi'ili an yi la'akari da lokacinsa ya kasu gida uku shi ne yankasimu ila talasati a ƙasa fi'ili ya kasu gida uku misali ila kam yankasimul fi'il bi itibari zamani sai ku ce ni yankasimu ila talasati a ƙasa ila kam yankasimul fi'il ai kaga zero ne ai ban ƙara tambaya ba kun gane ko sai yasa da yawa sai an tambaye sai su ba da amsa zero ne ila kam yanqasimul fi'il bi itibari zamanihi shikenan kenan in ayi la'akari da lokacin aiki ya kasu gida uku yanqasimul fi'il bi itibari zamanihi ila thalathati aqsam سنة فعل ماد فعل مضارع فعل amr ko dai aikin da ya wuce shine madi ko aikin da ake a cikin yanzu shine mudari ko kuma aikin da ake son a yi shine amri ya kasu gida uku an qasimul fi'l bi itibari zamanihi ila thalathati aqsam an gane wannan ko ga ka'ida mu karanta ka'ida الفيل الماضي اه kawai sai ya fara da fi'il madi ko to kaga shi bai rarraba mana su ba yanzu muna nan mun karaba taqsimul fi'il bi itibari zamanihi yanqasimu ila thalathati aqsam ya karkasu gida nawa gida uku sai mu mu duba mu gani ga sunan na daya na biyu na uku ko ba haka bane akwai alfilul madi akwai alfilul mudari akwai alfilul amr su ne in kai wannan ka gama wannan wanga da shi in ka rika wayan ka gama shi sai dai ƙarin bayani da za'a ila kam yanqasimul fi'il bi itibari zamanihi inda za a ce udkurha to sai ka ambata amma in ba shi udkurha ba kai ma sai kai shu kamar yanzu da zan ce ku ambace su to sai ka ce alfi'il madi alfi'il mudari alfi'il shikenan to me ake ni da fi'il madi al fi'il madi shine abin da ya wuce aiki da ke bada labarin abin da ya wuce fase shi kuma al mudari shine present kun gane ko amri shi ko menene future kenan future yana nuna ma your future what is going to happen in the future time kenan haka suke to yanzu shi malam zai ɗauki guda shi fara muna bayani in kun ka duba ƙarƙashin lin ɗin nan nan da ƙasa yasa alfi'ilul madi an gan shi to yanzu shi na zai muna aiki alfi'ilul madi nan ne zai muna aiki to mu karanta ƙa'ida alfi'ilul madi a karanta je huwa kullu fi'ilin yadullu ala husuli amalin في الزمن الماضي الفعل الماضي هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي الفعل الماضي فعل ماضي هو كل فعل shine kowane irin aiki ya dullu ala husuli amalin da yake nuni akan faro aiki zamanin madi a lokacin da ya wuce alfilul madi fi'lu madi huwa kullu fi'lin shine kowane aiki ya dullo ala husuli amalin da yake nunin faruwar wani aiki fi zamanin madi a lokacin da ya wuce da shi ne filin madi an gane wannan ko? mana duk kalmar da za ta nuna aiki ya wuce da larabci ana ce shi filin madi ga misalai na ya kawo guda shidda bari mu karanta su za mu karanta tukuna mu fassara su da hausa jaral kalbu jaral kalbu kare ya gudu jaral kalbu kare ya gudu wa kafar rajulu wa kafar rajulu mutumin nan ya tsaya wa kafar rajulu mutumin nan ya tsaya ba alkitabu littafin nan ya ɓace ba alkitabu littafin nan ya ɓace daƙatis sa'atu agogo ya buga ƙasa suka yana ƙiƙƙiƙ kaji ko shi ne daƙatis sa'atu agogo ya buga ja'atil bintu karamar yarinyar nan ta zo ja'atil bintu karamar yarinyar nan ta zo badatid dajjajatu kazan nan ta yi kwai badatid dajjajatu kazan nan ta yi kwai yanzu mun ka kowa misalin farko kare ya gudu kenan ina ne fi'ili madi yake anan jara ko wa kafar rajul mutumin nan ya tsaya ina ne fi'ili madi yake wa kafa ba alkitabu littahi ya bace ina fi'ili madi yake daqqatis sa'atu agogo ya buga ina fi'ili madi yake ja'atil bintu ma yarinyan nan tazo ina ne fi'ili madi yake badatid dajjajatu kadan nan tayi ko ina fili madi yake kenan cikin misalan nan guda shida fili madi guda nawa muke da su guda shida ko to babu lahi mu sake komawa jalal kalbu kare ya gudu waye gudu waye gudu waye aiki kare to larabci wanda ya aiki ana ce mai fa'ili kun gane ko to yanzu in ana son an ka ce kai la irabi shine kai analyze na wannan phrase to sai ka ce jara dama ka san kowane irin fili sai ka ce fili menene fi'il madin to waye aiki alkalbu ko alkalbu mi za ka ce mishi fa'ilun shi na aiki fa'ilun shi na harko shi a fili ka kwalli fili ga fara zuwa sannan fa'ili kenan yanzu sai a ce kai la irabi sai ka ce a ai wanga fi'ili madi ne wanga kuma fa'ili ne ga misali wa qafar rajulu waye tsaya ar-rajul waye aiki waye fa'ili ar-rajulu kenan sai ka ce wa qafa fi'ili wani irin fi'ili ne ar-rajulu shi kuma menene fa'ilun marfu da alkitabu waye bace waye aiki bittahi kenan wa fa'ili bittahi da fi'ili wani irin fi'ili ne alkitabu ha shine al-irabi kenan sai zama jara fi'il madi al-kalbu fa'ilun marfu wa qaf fi'il madi ar-rajulu fa'ilun da fi'il madi al-kitabu fa'ilun ka rika wannan ko yadda wannan suke hasuma haka wannan suke daqqa as-sa'atu agogo ya buga daqqa aiki ne ko ba aiki bane wani irin aiki kenan daqqa sai ka ce fi'il madi to waye aikin sai ka ce as-sa'atu itikum menene fa'ilun fa'ilun ja'a waye zo yarinya kenan waye aiki ita ce fa'ili sai ja'a fi'li madi bintu fa'ilu sai na gaba bada kwai da larabci mai sunan kwai albayt ko to ana so a ce kazar ta yi kwai sai a ce badati dajjajatu waye yi kwan waye aikin waye fa'ilin kenan addajjal zai ce fa'ili na'am hmm cj fa'ili zamu je akan obje cj fa'ili wanda ya aiki ko ba haka bane in dai na yi muku kalmani duk da yake ni ma nan to a tsaya dai haka nan ce akwai fi ko kenan muna magana nan da verb da cj ne na farko dukansu verb ne na gaban su ne cj akwai ƙare-ƙare wanda mun takaita ne in mun zo can muna ƙarawa ga gaba hasi nan mu karanta barin karanta muna jama'a an gane wannan ko ta'ammalil kalimatil ula kai la'akari da kalmomin farko fil amsalati sabiqati a cikin misalan da su gabata tajidha af'alan zaka ga dukkan su fi'ili ne kalmomin farko jara wa qafa da'a dakkati ja'ati badati wanga sune annahurku mallai ce za a gansu dukkan fi'iloli ne li'anna kullam minha don kowace daga ciki yadullu ala husuli amalan fi zamanin khas yana nuni akan faro aiki a wani lokaci na daban wa idza tadabbarta hadha zamana in kai la'akari da wannan zamani fi kullin minha a cikin kowanne daga waɗannan misalai wajadtahu zamanan madiyan za ga fi'ili ne zamani ne wanda ya wuce zamani ne wanda ya wuce kenan sai a ce wanga aiki aiki ne wanda ya wuce fa kalimatu jara kalmar jara fil misal al awwali a cikin misali na farko haka ne ko tadullu ala al jari tana nuni akan gudu jara ya gudu amma al jari gudun al jari gudun kenan tana nuni akan gudu fi zamanin ladhima da a zamanin da ya wuce qabla takallumi kafin magana kafin a bada labari aiki ya riga ya faru wa kalimatu waqafa kalmar waqafa akwai ta ko fil misali thani a misali na biyu tadullu ala alwuqufi tana nuni akan tsayuwa waqafa ya tsaya alwuqufu tsayuwan gane ko waqafa sai an verb amma alwuqufu sai an noun non ne gane ko tadullu ala alwuqufi ko tana nuni akan tsayuwa fi zamanin alladhi mada a zamanin da ya wuce kaula takallumi kafin ayi magana at-takallum zan al-kalam me kalam zance ko to at-takallum yin zancen kafin ayi ma zancen shine qabla takallum kafin zancen kun gane ko aidan kuma wahalun majar da sauransu etc etc ko mina na aka saya wahalun majar da sauransu walidhalika saboda haka tusamma kullu kalimatin min al-kalimati ake ce da kowace kalma daga cikin wannan kalmomi fi'ilan madin fi'ili madi ma'ana aikin da ya wuce kazalika jami'ul kalimati allati fi hadha an-naw haka ma duk kalmomin da suke cikin wannan nau'i haka ake kiransu ma'ana duk kalmar da take nuni akan aiki ya faru ya wuce sai a ce da ita fi'ilun madin Allah ya samu dace mun ga darasi mun kare shi nan za mu tsaya ko mai tambaya yanzu yana tambaya za a gane fi'ili madi ne akwai hanyoyi biyu da ake gane hanya ta farko ka san fassarar kalmar in ka san fassarar abu kana iya gane inda ya dosa yanzu idan ni ce ma wa kafar rajulu ka san fassarar shi ko baka sani ba ka ga yanzu za ka gane akwai aikin da ya wuce inda ya riga ya tsaya ne ko ba haka ba sannan akwai ka'ida ta biyu wadda in mun je gaba muna iya mu amfani da ita don mu gane wanga fi'ili ma dai amma yanzu duk kalmar da za ta nuna ma an riga an yi aiki to yana nuni akan aikin da ya wuce inda wanga darasi shi ka kama nan na ka kama nan yau da goben ka ce za ta sa ka gane komai da komai yanzu dai yau a rike wanga ya rike shi gobe za a samu wani abu sai a ƙara insha Allah na'am ina za mu tashi kawo wannan ku buɗo bana alamai rahama mai jin ƙai mun fara magana akan alfasahatu mun ka ce alfasaha shine az-zuhur wal bayan az-zuhur wal bayan an buɗe wasu ba su buɗe ba a buɗe a kalla dawa dawa ba su da wannan littafi wa'inda sun ka zo da nasu su ɗaga mu gani kaga wanda ba su da suna da yawa ko to da Allah a daure a sai shi an gane ko in baka da shi ka aro in baka da shi ka aro a daure a sai shi kun gane ko Allah ya samu dace wanga wanga kalmomin shi kalmomin da yake cikin wanga littafi kuna ji na ko in ba irin nan za ka yi karatu ba ba inda za ka jin fassararsu ba wanda zai fassara masu suna taimakawa sosai a ilimi na larabci da haka a daure a sai shi wanda bai da shi ya daure siya ka roƙi Allah ya baka kuɗi ka siya in kuma kana ba mu kwantara ta addu'a ka kawo kuɗin addu'a ai ma addu'a eh duka tana yi yanzu wanda bai da ya kalli na wani mu fara karatu mu fara ko alfasahatu mun yi shi mun ka ce ma'anar shi ne az-zuhuru bayyana wal bayan da bayan shi ma bayyana abu ya fito fili taqulu kana ce mu mutun afsaha subuhu idza zahara gari ya waye idan ya bayyana wal kalamul fasihu shi ko zancen da adda fasaha ga yadda yake ma kana wadihul ma'ana shine wanda ma'anarsa take a fili sahalul lafzi yana da lafazi mai sauki jayyida sabki yana da kyakkyawan zubi to yanya wanga abubuwa guda uku idan zancenka yana da su sai a ce kana da fasaha idan mazancenka ma'anarsa ta hito fili ka yi amfani da lafazi mai sauki kowa yana ganewa ka tsara shi yadda ya dace a tsara abubuwan ga guda uku ya ka same su a bakin mai magana sai a ce yana da fasaha ko baka rike da larabci ka rike da hausa inda za a ce kai bayanin me fasaha kun gane ko sai da na ji abin nan kyawashin in mutum an ga mutum yana kwana cikin ajiyar da Allah ne kamata in shi eh a tada shi tsaye ko? to na sha ma wannan na sha ma wannan ko kana ganin bangaren idan kowa yana kallo Allah sha mu dace sati guda ne yanzu ai yau wasu sun yi asara dan wanda dubbu muhara karatun nan da su ba ba su samu wani abu ba ko ba haka bane to ku kuma haka ya kwana wanda ma bai kwana ba da yamma karo yayi asara ba dai kai ana karatu kana bude baki ta shikenan abin da muke magana muka ce yadda zaka gane mutum na da fasaha a maganarsa shine sadda yake magana ka fahimci abu uku a cikin zancen shi ya zama zancen shi direct yana zuwa ga abin da ake son a gane saƙon yana zuwa direct wajen iyar da saƙon ya yi amfani da kalmomi wanda ko baka ji yaran sosai ba kana iya ganewa sannan abu na uku ya mutunta waɗanda ke sauraron shi a magana wannan sai a ce yana da fasaha kun gane wannan ko amma kana magana sai kowa yana tambaya cewa me kake nuni da zancenka ko kuma kowa ya ce wani kalmomin da ayi amfani da su ba mu gane ba to wannan babu fasaha a cikin zancen shi shine ma kana wadihul ma'ana sahalal lafs jayyid as-sabk wanda abubuwa guda uku an same sai a ce mutum yana da fasaha mu ci gaba ko wala hadha saboda haka wajaba an takuna kullu kalimatin fihi ya zama wajibi kowace kalma a cikin zance mutum ta kasance jariyatan ala qiyasi sarfi tana gudana ne a bisa qiyasi na sarfi abin da ake cewa qiyasi sarfi shine mizanus sarfi mizanus sarfi zamu zo gaba mu yi magana akan su shine kowace kalma kana gane gidan da zaka sa yanzu inda za a kawo ma buhu na kalmomi a ce da Allah ka shirya su kowa ka sashi inda ya dace kana iyawa to baka gane wannan sai in mun zo bayani akan mizanus sarfi to kowace magana ai ranar na kawo mana misali sai in ce misali wani dan bakin ciki ne sai in ce Muhammad ibn wadannan al-aswad ko ba haka wani yayi ko bai da Hausa amma haka da raba ga fada ya ce bai ba now nani bayyinatan fi ma'anaha ma'anata ta hito fili mafhumatan ya zama an fahimci zancen azba magana ya zama tana da daɗi salisa kuma tana da sauƙi salis abin yana shiga ka cikin sauƙi duka kamar yanzu a sararin music sai ga dattijo yana yin haka bai ma san yana yi ba kenan wani abu ya ce yake ma salis salis ko ka ga mutum na kaɗa ƙafa hakan yana abin nan da yin wani shine salis haka ake son mutum in kana magana bai son ya daina sauraron ka to kana da fasaha kenan za mu ci gaba وإنما تكون الكلمة كذلك كلمة تنازموا هكني إذا كانت مألوفة الاستعمال إن تزموا أنساب أنفاني لإتا بين النابهين tsakanin ɓangarori guda biyu duk kalmar da kaga ɓangarorin ga guda biyu zamu ambata suna yawan amfani da ita a kowane yare to kalmar nan tana da fasaha wani ɓangarori guda biyu sune al-kuttab marubuta na ɗaya kenan na biyu wa shu'ara da mawaƙa wa'in ga mutum biyu ba wanda ya kai su amfani da kalma yanzu in mutum zai yi waƙa ai dole yana son kalmomin da za a karɓi waƙa shi in bai sa kalmomi masu daɗi ba da an kuna sai a ce ku wuce ko ba haka wani to shine duk kalmar da kaga mawaƙa na yawan amfani da ita a cikin waƙarsu ko kuma kaga marubuta na yawan amfani da ita cikin rubutu to kai ma ka riƙe waɗannan kalmomi in za ka yi magana da mutane ka rinka haɗawa da su a cikin maganarka akwai fasaha a cikin wannan kalma amma duk kalmar da kaga sun yada ba su amfani da ita sai ka ɗauko ta kana kawo mutane ga ta dai kalmar yaren ne amma ba amfani da ita sai ga ba kowa ga ganewa ba gane ko ina ne li'annaha domin ita ita wannan kalmar lam tatadawaluha alsinatuhum harasansu ba su kai kawo a kanta ba su mawaƙa kenan walam ta jarbiha a ƙalamuhum alƙalumansu ba su rubutu a kanta ba illa li makanatiha min alhusn sai dai dan kyawun da take da shi bistikmaliha domin ta cika jami'a ma ta kaddama duka abin da ya gabata tana da sauki tana da shiga kunne kuma ana fahimtar ta kun gane ko shine jami'a ma ta kaddama dukkan abin da ya gabata min nu'util jawda na daga sifofi na kyau nu'ut daga natu ne me nat sifa kama kun gane ko to jam'in nat shine nu'ut kamanni min nu'ut me aljauda kyau min nu'utul jauda tana da kamanni na kyau ku rike wannan kalma da kyau ma'ana min nu'utul jauda ta cika sifofi na kyau wa sifatil jamal da kuma sifofi masu kyau dai ƙari ne aljamal shi ma kyau ka gane ko Allah ya samu lafiya to mu ƙara ko mu kwana anan wa inna ma takunu kalimatu kadhalika kalma tana kasancewa haka ne idza kanat ma'lufatal isti'mal idan ta kasance an saba amfani da ita bainan nabihaini a tsakanin bangarori guda biyu bainan nabihaini a tsakanin bangarori guda biyu minal kuttabi na daga marubuta wa shu'ara da kuma mawaka li'annaha domin ita wannan kalma da mawaka suka yi amfani da ita ko kuma masu rubutu lam tatadawaluha alsinatuhum harasan su ba su kai kawo akan wannan kalma ba walam tajarbiha aqlamuhum alƙaluman marubuta ba su kai kawo a kan wannan kalma ba, illa makaniha min alhusni sai dai matsayin da take da shi na kyau, listikimaliha saboda ta cika gabaki ɗaya shi ne listikimaliha jami'a ma ta ƙadam ta cika dukkan abin da ya gabata, min nu'util jaura na daga kamanni masu kyau, wasifatil jama'a da kuma sifofi na kyau, shi yasa suka amfani da ita. Allah ya samu dace. Kawon nan. Kawon can. Ku kawon ga, durus. Akwai lokaci wanga sai mu sashi ƙarfi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Abu da wanga, muna darasi na nawa? Hmm? To abu da darasi na hudu. mun yi na hudun ko dai muna cikin shi ne addarsun rabi'u ko to ku buɗe ku gani addarsun rabi'u akwai wanga littayi dawa dawa ba su da shi ne wanda ba su da shi su daga hannu mu gani to kai baka da shi to kayan sa'a ina baka da shi da bulalata za a yi mashi to kowa shi neme shi wannan bai da shi kun gane ko Allah ya sa mu dace to mu fara kowa ya ga wajen an ga wajen ad-darsul rabi'u darasi na hudu ba wannan zamu yi ba eh shine wanga zamu yi tukuna a wanga tukuna ba shi ba wanga Durus eh nan za mu yi amfani da dama mu samu mu ruhi can kun gane ko eh nace mu dalibai sun ki tafiya ran daga karatu ko wallahi da sun to da ya musu alheri Allah ya sa mu dace to muhara ko to بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الرابع eh shine da aiko naka الدرس الرابع juz'i na nuna ka sakai kai na uku na kake mu na bina muke ka tsallake littafi gaba ɗaya ma kai to dibi na wannan eh الدرس الرابع درسي نهو الانهار ko Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine cikakken sallama Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amince Allah tabbata a gare ku da rahmar Allah da kuma albarkarsa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuma amince Allah tabbata a gare ku da rahmar Allah da albarkarsa ahlan wa sahlan mana barka da zuwa wa marhaban bika sannu da zuwa maraba da kai inji Bahaushe ya khali ya kai khali abin da ake ce ma khali kanan uwa ko wan uwa kanan mahaifiya ko wa mahaifiya shine khal to nan sai ya samu ya dan ya jingina shi gare shi ya khali ya kai kanan babata ko wan babata kaifa haluka yaya halinka la'allaka bi khair ina fatan kana lafiya Yusuf ya ce alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah aina abuka ya Ibrahim ina mahaifinka ya kai Ibrahim zahaba ila suqi ya tafi zuwa kasuwa wa aina ummuka to ina babarka wa aina ummuka na babarka zahabat ila khalati zainab ta je gurin khalata zainab dan kace khala kauna uwa ko ya uwa khali kanan uwa ko wan uwa nan ga duk bangaren mahaifiya ne to ta je wajen khalata zai iya wa kauna uwarsa ce ko ya uwarsa ce wa aina ikhwatuka to ina ƴan uwanka wa aina ikhwatuka ina ƴan uwanka zahabu ila aljami'ati sun je jami'a wa aina akhwatuka to ina ƴan uwanka mata zahabna ila almadrasati sun je makaranta zahabna ila almadrasati sun je makaranta amma zahabta ila almadrasati alyawm yau baka je makaranta bane bala a'a zahabtu ni naje wa raja'tu ba'da alhissati alula na dawo bayan hissa ta farko abin da kace ma hissa shine abin nan term gane ko period in period kamar yan ka je ecole akwai wanda za su je suna da karatu daga witcher zuwa buddhism eh to shine hissa da larabci hissa da larabci assalamu alaikum kamar ko ka ce frame air ko dai zama air hissa shine ake cewa hissa kamar yadda hissa kamar yadda ake kamar yadda yan makaranta suke karkasa a ce air na ɗaya na biyu na kaza na kaza to kenan in in air na farko ne sai ya zamanto eh hissatul ula in na biyu ne hissatul thaniya in na uku ne hissatul thalitha kun gane ko yanzu sai ku gane yadda za ku za ku kasafta shi mm. limadha raja'ata to dan me ka dawo raja'tu li annani maridun na dawo ne dan ban da lafiya la ba asbabu lahi azhabta ila al-tabib to ka je gurin likita na'am eh zahabtu naji wannan shine karshen darasi na nawa na hudu sai darasi na nawa na biyar ku budo darasi ita mu eh bai tabbata akwai ruwan manzon Allah ba uku ne mu zala ce in kai ɗaya lada goma in kai biyu ishirin in kai uku talatin babu ta'ala akwai in ka ce ana ma'ana kai to amma in ka ƙara gaba inni kamar ka ƙarfafa lalle ka haɗa da lalle da ka ce ni da ka ce lalle ni shi ne bambancinsu ka gane ko ana aliyu ni aliyu ne inna ni aliyu lalle ni aliyu ne kaga na kara da lalle da shi bambancinsu ya yi ya kai ali kenan kira kenan sai in ce na'am eh inni lalle ni lalle da inna da inna lalle to sai ka ce ni ni kenan inna ni lalle ni inna lalle kun san zamu zo darasin da akwai inna akwai anna ko duk fasara su guda amma akwai gurin da baka cewa inna sai dai ka ce anna akwai inda ba a cewa ana sai dai a ce inna akwai inda zamu zo cikin wancan littafi duk zai gwada muna wuri kaza da ka ce inna masu jin larabci sun kaje ka sun san baka yi larabci ba sai dai ka ce anna. Alama suka ce, Tuksaru hamzatu inna fi thalas mawade, inna wuri uku ne a larabci ake mata wasali ƙasa. Fi a wani jumla, ba da jumla sila, ba da alƙawali wa mashi tukka minhu. Wurin ga uku ne. Za mu yi shi darasi na biyar. A darasin Khamis darasi na biyar. Man fataha man fataha babal fasli man fataha babal fasl wane ne ya bude kohon aji ana fatahtuhu ni ne na bude shi ana fatahtuhu ni ne na buɗe shi wa man fataha nawafiza to wane ne ya buɗe tagogi wa man fataha nawafiza wa ya buɗe tagogi ana fatahtuha ni ne na buɗe su kenan al abwab qohohi abwab an nawafiz ko abin nan taguna shine finitir finitir man kasar hadha al maktab wane ne ya karya wannan teburi maktab biro haka ko wa ya karya shi a anta kasartahu ya hashim shin kai ne ka karya shi kai hashim a anta kasartahu ya hashim kai ne ka karya shi kai hashim la a a inni ma kasartu lalle ni kaji ko kamar shi ce ana ma kasartu yayi amma dan ya tabbatar ba shi bane sai ce inni ma kasartu lalle ni ban karya shi ba أرجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة shin da zakariya da hamzatu da usman sun dawo daga makka la a'a ma raja ubu su dawo ba ma raja ubu su dawo ba ya ustaz ya kai ustaz kharaja tullabul judud sabin dalibai me jadid to judud sabi kenan da yawa kenan kenan kharaja tullabul judud dalibai sabi sun hita wa zahabu ila al-mudiri sun je wajen shugaban makaranta a fahimtar darasa ya tsalhatu kai tsalha ka fahimci darasin ka fahimta na'am eh fahimtuhu jayyida na fahimce shi sosai aktabtal ajwibata ya faisal me aljawab aljawab ansa aljawab ansa aljawab al'ajwiba amsoshi kun gane bambancin ko al'ajwiba amsoshi to shine yace nan aka tabtal ajwibata ya faisal shin ka rubuta amsoshi aka faisal la ma ka tabta ba rubuta ba limaza saboda me ya annani ma fahimtu al'asila don ban fahimci tambayoyi ba me su'al su'alun a su'alun tambaya as'ilatun tambayoyi kun gane bambanci ko as'ilatun tambayoyi su'alun a wato shikenan eh a al'amsila misalai misal guda daya al'amsila misalai da yawa eh shi kuma su'al guda as'ila su kuma tambayoyi da yawa an gane mu wuce a hafista surat al-fajr ya Ibrahim ka haddace surat al-fajr ya kai Ibrahim na'am eh hafistaha na haddace ta wa hafista surat at-tin aidan na haddace da surat at-tin barakallahu fi yanzu zamu tashi in Allah ya kai mu gaba eh darasi na na shida ko to abu da wancan littafi a goge wannan Eh? An ɗauki hoton shi. To bar a gyara shi sai a ɗauki hoton shi sai a goge. Akwai wanda ya ɗauka? Ka ɗauka? Goge. To ya yi. Goge. Goge. A shi littafi ba ka sun ka kawo shi. Goge mana shi. Hai Allah. kan mu manta muna bayani akan ina ne mun mun yi samaratu ko eh fa'idatu na muka ko yanzu za mu tashi nisbatu ko wanda ne mun ka rubuta shi na za a rike yanzu a tashi nisbatu ya za mu tashi nisbatu wabi'uhu yanzu ku duba ku gani muka kai muka ce a karatun da muka yi a karatun da muka yi mun yi tarifu huko kalimatin nahwu ko anan fi lugha muka ce tutlaqu ala iddati ma'anin a karanto a bude karanto har mu kawo inda muka tsaya na harko wanga irin wanga eh shi ne dangantakarsa wa huwa min al-ulum al-arbiyyati wa huwa min al-ulum al-arbiyyati yana daga cikin ilmomi na larabci kenan in za a tambaya kama nisbatu ilmin nahw taqulu nisbatuhu wa huwa min al-ulum al-arabiyya qabla amsa kun gane ko wa huwa min al-ulum al-arabiyyati yana daga cikin ilmomi na larabci to kafin mutum yanzu idan an ka ce mutum ya karanci larabci in yace ya karanta to kamata a tambayi cikin larabci me ya karanta inda larabci bangare-bangare na nahau ɗaya ne daga cikin bangarori na larabci cikin sa kotun larabci akwai nahau akwai sarfu akwai balaga akwai aruri akwai mantiki akwai adab suna sa tarihi akwai tarjama kun gane ko wa'inga duk cikin sa kwaɗin larabci na don ka zo ka ce ka karanci arabiya sai a tambaye ka wa'annan ilmoma da wanne da wanne ka karanta in son samu ne ka karanta su duka da kowanne akwai littattafai nasu in kana da wannan kana da ta cewa a larabci to an ka zo an ka tambaye ka me ka karanta sai ka ce na karanci shari'a shi kuma shari'a cikin jakar shari'a akwai abubuwa da yawa wanda ya karanci shari'a shine zai fito malami na addini nan za ka karanci ƙur'ani shi ƙur'ani akwai tafsiri akwai asbabun nuzul na ƙur'ani akwai kaza akwai kaza kun gane ko akwai hadisi akwai musallar hadisi akwai fiqhu akwai kaza akwai kaza in kuma mutum ya karanci tarihi daban-daban na yanzu inda ka karanci larabci daga cikin larabci akwai nahwu shi nahwu yana daga cikin ulmomi na larabci an gane ko wa wadi'uhu wanda yayi fara rubutu akai na yi muna ishara a wani lokaci da larabci aka samu mutane sun shigo musulunci da yawa ba su iya larabci ba kowa larabci yake sai zama to ana ɓata larabci a cikin ƙur'ani ma ana ɓatawa to sai dattawa suka yi tunani suka ga ya kamata a sa ƙa'ida duk wanda zai yi larabci ya koya don kalle yaran annabi muhammadu ya lalace sallallahu alaihi wasallam sai aka yi wannan to a bisa shawarar wannan mutum ana ce da shi wa huwa abul aswad du'li duk da yake akwai sabani amma dai abin da tafallaci suke bayarwa wanda yayi rubutu akan wannan littafi wannan ilimi shine abul aswad du'li a karanta ji abul aswad du'li abul aswad du'li shine fara rubutu akan shi kun gane ko shi kuma waye sashi lokacin halifancin sayyidina aliyu ne da ya zo ya kai masa magana sai sai na Ali ya ba da umarni ya ce ta yi ka rubutu ka ajiye.